الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا را يومنا رانا اللهدي بكوي قوة الرجب hijira 1447 wanda ya dace da 28 ga watan 12 shekara 2025 miladiya ta ci gaba da karatu na mustalahul hadith a littafin misbahun rawi wallafar babban malami al-ustaz abdullahi gondo rahimahullah to ba ka littafi ba ke ba shi da ka ba shi ba a aikin ta to wanda wannan shine darasi na 32 a jeren giya karatuttuka da muke gabatarwa a cikin wanda littafi mai albarka za mu tashi tabakatun ruwati wa mawaliduhum wa wafayatuhum to a shekhu abdullahi rahimahullah yake cewa واعرف مواليد مع الوفيات لهم بكتبها على الطبقات من الصحابة أو الأتباع وغيرهم كل على, على أنواع وغيرهم كل على أنواع معرفة بلادهم ومواليهم واعرف بلادهم فكم واعرف بلادهم فكم من انتصب لها وللقبيل تنسب الأرب وابدأ بأول البلاد ويلي بثم ثانيها لدى المنتقل وغالب المولى لإتك كأبي عالية إلى رياه ينصب ينصب وربما يكون مولى المولى كالهاشمي بن يسار أصلا لبعضهم ولاية الإسلام كالجؤفي الحافظ الإمام أو هل أو هلف كأصبهي الصلب مالك التمي جاف النسب tubala ya ce babakatun ruwati azuzuwan maruwaita idan an ce babakatu jam'i ne na babaka ana nufin wato mutane waɗanda suke tsare ku ko kusa da tsaren juna ta fuskar shekaru da kuma ilimi Uh, to shi ne malamai suka kakkasa su kashi-kashi tun daga kan sahabbai su karan kansu sahabbai an samu waɗanda suka kakkasa su aji-aji kamar yadda dai an ɗan yi wannan bayani a baya a wasu karatuttuka Eh, wasu ko malamai na ganin cewa su sahabbai ɗabaka ɗaya ne hakanan su mata bi'ai la'akari da hadisin khairun nasu karni sun mallazi na ya lunahun sun mallazi na ya lunahun kuma malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan fanni uh, irin su al'isaba libin hajar al-asqalani rahimahullah kusa a wannan bangare yake akwai irin su a tabakatul kubra libin sa'ad shi ma a wannan layi yake ga irin su alistiabu libin abdulbarri to kusan duka suna bayani kan wato kakkasa sahabbai da kuma waɗanda ma ba su haɓai ba aji-aji ne to sanin haka yana taimakawa saboda idan aka samu rawi guda biyu sunansu ya zamo iri ɗaya to hanyar da za a bi ko daga cikin hanyoyin da ake bi a bambanta su shine sanin ɗabaƙoƙinsu kila wannan yana cikin a ɗabaƙatul ula wannan yana cikin asaniya wannan yana cikin asalisa su amma rashin sanin tabakati nasu to shi ke sa sai mutum ya jingina wani rawi a inda bai kamata ya jingina shi ba ko ya ɗora maganarsa a inda bai dace ba wa mawaliduhum da kuma lokacin haihuwarsu shi ma sanin lokacin haihuwar marwaita yana taimakawa wajen tantance wane rawi a gaba ga wani wa wafaya tuhum da kuma shekarun mutuwarsu eh shi ma zai taimaka kwarai da gaske to wa'arif ka san mawali da lokacin haihuwa na maruwaita ma'al wafayati tare da kuma lokacin rasuwarsu shi ma wannan za mu ga wasu daga cikin malamai har sun yi rubuce-rubuce a kai daga cikin malamai sun yi rubutu a kan wannan janibin ɓangaren alwafayat ga irin su alwafi da makamantansu to sai ce lahum gare su bi katbiha tare da rubuta, rubuta su wane an haife shi shekara kaza sannan ya yi Fati shekara ta kaza su wannan yana daga cikin abin da ya kamata ɗalibi ya ba muhimmanci ala tabakati kuma a yi shi bisa ɗabaka-ɗabaka. ‘Yan shekara ɗari-ɗari bayan hijira, to kaga a sa su wannan ajin. ‘Yan shekara ɗari biyu bayan hijira, su ba a sa su wannan ajin. ‘Yan shekara ɗari uku, ɗari hudu, ɗari biyar. To haka ake rubuta su aji, aji, aji, aji. Minas sahabati daga cikin sahabbai ne? awil atba'i ko daga cikin mabiyansu wa gairihim kai da waɗanda ma ba su ba eh wanda zaka ga yanzu ɗaliban ilimi suna sakaci a wannan layi za su san malami amma in kace mai yaushe aka haifi malamin bai sani ba kuma ga malamin kullum a bakinsa yaushe malamin yayi wafati bai sani ba to wannan ai ba daidai bane kana ɗalibin ilimi ai duk malamin da za ka yi istishhadi da shi to ana buƙatar ka san lokacin da aka haife shi da lokacin da ya rasu eh ana buƙatar wannan shine ma'anar wa gairihim kaga sauran ragowar malamai duk sun shiga to kullun kowanne daga cikinsu ala anwa'i nau'i nau'i ne kowa da nashi ɓangare kowa da nashi ɓangare da za a sa shi yawwa kaga ba za ka ɗauko wanda yake cikin tabi'ai ka sa shi a layin sahabbai ba ba za ka ɗauko wanda ke cikin sahabbai ka sa shi a layin tabi'ai ba ba za ka ɗauko wanda ke cikin tabi'u tabi'i ne ka sa shi cikin tabi'ai ba to aji aji ne aji aji ne to shine ma'arifatu biladihim sai sanin garuruwansu wa mawalihim da kuma bararrun bayansu bayan da suka yanta so tari za ka ga rawi sai ka ji an ce maula ne likaza ana bawa ne amma kuma wani ya yanta shi ko mutane kaza sun yanta shi to wannan tasa sai ka ga an jingina shi ga waɗannan mutanen to shi karan kansa wala'i ɗin kashi-kashi ne kamar yadda zai yi bayani wa'arif ka san bela da hum garuruwansu don rawi to ka san a wane gari aka haife shi a wane gari ya rasu kaga da kaga wani rawi mai irin wannan suna sai zangarin nasu ba ɗaya ba ne to kaga sai ka tantance wannan aito ɗan gari kaza ne wannan kuma ɗan gari kaza ne ba za ka sha wahala ba fakam zai yawa manin tasab wanda ya jinginu laha ga garuruwan an samu waɗanda su suna jingina kansu zuwa gari sai ka ga an ce mutum almadaniyu almakiyu ashamiyu alkufiyu albasariyu almisriyu so cikin ruwatu za ka ga waɗanda ke jinginuwa zuwa ga garuruwa amma wanda ya saba ma abin da larabawa suke a kai to shine ya ce watan sibul arab lil ƙabili amma su larabawa al'adarsu suna jingina ne ga ƙabila eh wannan shine al'adarsu balarabe bai cika jingina kansa zuwa garinsa ba sai dai ƙabilarsa ba za ka ga balarabe na makka ya jingina kansa ya ce da kansa almaki ba sai dai ko alhashimi haka in na madina ne ko dai alhazaraji ko al'ausi da makamantansu amma ba sa jingina kansu ga garuruwa intisabi zuwa gari to daga baya ne ya faru sakamakon wato cirantar marwaita ɗin ko malamai tun ya tashi daga gari kaza ya koma zuwa gari kaza da kuma yawaitawan mutane tunda su laraba ba mutane ne asalan masu yawo ba ba su cika yawace yawace ba to shi ne ya ce wab da aka fara ladal muntakili gun wanda ya ciranta daga wani gari ya koma wani gari bi awwalil bilali to in za ka fara jingina shi sai ka fara jingina shi ga garinsa na farko wayali sannan na baya shi kuma ya biyo baya bi summa saniha sai ka yi amfani da summa saniha ga na biyun garin misali mutum ne ya fara zama a makka sai tashi daga baya koma madina ko sham ko kufa ko basara to so tari malamai in suka zo za su ambace shi sukan ce fulanun makiyun summa madaniyun summa shamiyun summa kufiyun da wannan ya kaga wannan ana ana ane maka ishara kan cewa ya rayu duka garuruwan guda biyu ya fara zama a ɗayan garin sannan daga baya kuma sai koma ɗayan garin to haka suke sai ka an ce a rawi albasariyun ne summa shamiyu ko summa almakiyu ko summa almadaniyu to sai ka yi amfani da summa saboda summa ɗin ta yi ishara zuwa ga tartibi cewa na farkon nan ya fara rayuwa daga baya sai ciranta sai ya koma wani garin kamar yadda al'imamu shafi'i ya yi kaga shi mutumin makani mutumin makani daga nan ya tashi ya koma iraki bagadad daga nan kuma ya tashi ya koma masar to duk waɗannan ƙasashen ya zauna a ciki to shi yasa limamu shafi'i za a cewa almakiyu ne al'iraƙiyu ko albagadadiyu ko summal bagadadiyu summal misriyu tun da duka garuruwan ya yi rayuwa a ciki wa galibul maula to galibin bararren bawa da za a ce bawa kaza an yanta shi ya zama maula kenan to li'itikin akan faɗe shi ne ta ɓangaren yantawa wanda aka yanta to shi ake kira maula idan kana da bawa sai ka yanta shi to ya zama maula gare ka to wannan shi ne ya fi yawa ka abi aliyatin kamar abu aliya abu aliya a ana jingina shi yunsabu eh bayan subu ba yunsabu ana jingina shi ila riyahin zuwa ga arriyahu shi aliya rufai'u ibnu mihran eh to ane masa nisba sai a ce arriyahiyu arriyahiyu eh to shi arriyahiyu din nan nisba ce ba wai zuwa ga gari ba zuwa ga wadda ta yanta shi mace ce mace ce ta yanta shi ita kuma tana daga cikin ƙabilar banu riyahin to shi yasa in an zo ambatonsa sai a jingina shi zuwa ga ainihin ita ƙabila ɗin duba da cewa an samu wadda ta yanta shida yana bawa kuma ita ta fito daga wannan ƙabilan ne ba wai don shi ɗan ƙabilan banu riyahin ba ne ba ɗan wannan ƙabila ba ne to galibi shi ma akwai wannan daga cikin marwaita akwai waɗanda za ka sama da wannan kaga shi an jingina shi ne gare su sakamakon ita wannan mata ɗin da ta yanta shi to shi yasa aka ce abu abu la'aliyati arriyahiyu nisba zuwa ga banu riyahin banu riyahin ita kuma an samu wata mata wadda ta mallake shi a matsayin bawa daga baya sai ta yanta shi wa rubba ma zai yawa ya kunu maulal maula wato shi bararren bawa zai zamo yantaccen wani bararren bawa shi ma mutum ne yana bawa an ka yanta shi shi ma ya samu dama ya mallake bawa shi ma ya yanta bawa to shi na biyun ya zama maulal maula kenan ya zama maulal maula ina misali kalhashi mai ibini yasarin asla kamar mutumin nan da ake kira sa'idu ibnu yasari to an ne masa ne su ba ga alhashimi duk da shi ba bahashime ba ne eh me yasa aka kira shi ko ake masa nisba da alhashimi suka ce saboda maula ne ga shakaranu shi kuma shakaranu maula ne ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu sun ce a'a maula ne ga matar manzon Allah maimuna to shi shakaranu bayan ya samu yanci shi ma sai yanta nasa bawan shi sa'idu ɗin ibnu ya sare alhashi ne an gane yawwa to wannan ana kiransa da maulal maula eh maulal maula duba da shi an yanta shi wanda ya yanta shi shi ma ɗin yanta shi aka yi to ana kiran wannan to sai ya zamo duka in an ka tashi kuma sai a jingina su zuwa ga asalin inda shi annabi kaga ba hashimi ne idan an jingina musu wannan dangantaka sai zan tana komawa ne zuwa ga shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma malaman da suka ce a matarsa ce maimuna ta yanta shi to shine aslan bisa ga asali sai ce liba adhim ya tabbata kuma ga sashensu su mawali ɗin wilayatul islami wilayatul islami shine muktada liba adhim jari da bajaruri sai ya tsaya matsayin labari ko muta'alliki ko ya ta'alluki da labari mahazufi sai zama wilayatul islami ka'inatun liba abihim to banda wilaya ta al'itiku ita an ka yi bayani to akwai wilayatul islami akwai wilaya ta musulunci gane shi ne mutum da ba musulmi ba sai ya musulunta a hannun wani musulmi to sai kuma a zo daga baya ana jingina shi ga wannan da ya yanta shi sakamakon wannan musulunci ne da Allah ya azurta shi ta hanyar musulmi to shi ne ya ce kalji ufi kalji ufi yi kamar al'imam bukhari da ake jingina shi a ne masa bayan an zo faɗan sunansa sai ka ji an ce alju'ufiyu muhammad ibn ismail ibn al-mugira sai a ce alju'ufiyu ba wai shi don yana daga cikin wannan ƙabila ba ne baya daga cikin wannan kabila shi al'imamul bukhari suka ce asali kakansa shi al'imamul bukhari almugira din ba ma guje ne to sai musulunta hannun wani da ake kira al-yamanu ibnu akhnas al-ju'fi shi ake kira al-ju'fi to kakan nasa da ya musulunta hannunsa to sai ya zan ana jingina shi zuwa gare shi saboda haka nisbar ta wanda ya musulunta hannunsa ce ba ta saba ce to shi yasa shi ba libabul bukhari in an zo sai a abin da ɗinsa to shi yasa za ka ga malamai suna ambata muhammad ibn ismail ibn al-mugira al-ju'fi sai su ce maulahum to abin da suke nufi kenan cewa maulahum ishara ne zuwa ga wannan to wannan ana kiranta da wilaya ta musulunci wilaya ta musulunci to shi ma akwai wannan rawiya musulunta hannun wani sai a jingina shi zuwa ga wannan ba wai don wannan ƙabilar sabace a don wannan ƙabilar sabace na uku au hilfin akwai kuma wilaya ta abuta ƙawance ka yi ƙawance da wata ƙabila ƙila kai kana bahaushe shi kuma yana bazabar mai ko bafulatani ko bayarbe da kai ƙawance da shi shine sai a dinga jingina ka zuwa gare shi ya ce maka alhausiyu sannan kuma alfulatiyu ba wai don kai ba fulatani ba ne a saboda kawai akwai kawance tsakaninku to an samu wannan agun larabawa ina misali ka asbahi sulbi waye shi sai a tsafu bayani ya ce malikin kaman maliku wanda yake al'asubahi as-sulbi wato ta ɓangaren tsatso shi ya fito ne daga wannan ƙabila ɗin shi al'imamu malik to cikin nisbarsa akan ce da shi attaimiyu jafin nasabi to cikin nasabarsa an samu attaimiyu za ka ga malamai suna ambata sai a ce maka al'imamu malik attaimiyu ne bataimiyu ne tare da cewa bai daga cikin a wannan ƙabila ɗin eh baya daga ciki saboda shi al'imam malik asalinsu kaga daga mutanen yaman ne kakanninsa suka, suka hijira suka dawo madina to da suka dawo madina sai suka kulla kawance su kakannin nasa kenan suka kulla kawance da wata kabila a nan madina ita taimu ɗin to shine an tashi ambatonsu gaba ɗaya zuri'arsu shi al'imam malik sai kaga an ce da su kowanne daga ciki a ce masa attaimiyu nisba zuwa ga waccan kabila da kakanninsu suka hada kawance tsakaninsu ba wai don shi don ba ma mutanen madina ba ne asali hijira suka yi suka suka dawo nan to kuma sai aka ci gaba da jingina su zuwa ga wannan to wannan dai shine wala'i kashi uku wala'ul itiki wala'ul islami wala'ul hilfi kowanne akwai kowanne akwai so kai ma yanzu in ka ga dama za ka iya yin wannan ko da na ƙawance ne ba laifi almansubu ila gaira abihi to cikin maruwaita akwai waɗanda aka samu an jingina su amma ba ga mahaifinsu ba al'asulu shine a jingina mutum zuwa ga mahaifinsa wanda ya haife shi wanda ya haife shi to amma sai an ga wasu maruwaita su ana danganta su ne ga wani mahaifinsu ya ce yunma li ummin كبني أفراء وابن بحينة بني بيضاء وابن همامة وجد كأبي أبيدة للجد جراها سبي وابن يزيد مجمع ابن جارية وأحمد بن حنبل وجارية إيه إلى التبني كنتم المكدادي li aswada wa hawa ibn amr kindiyu to yace yunma wani zubi ana jingina rawi li ummin ga mahaifiyarsa sai a kyale mahaifinsa sai a ambace shi sai a ambaci sunan mahaifiyarsa madadin mahaifinsa namiji na misali kabani a fara'a kamar 'ya'yan matan nan da ake kira a fara'u a fara'u sunan wata mata ce aka yi a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to tana da 'ya'ya guda uku akwai mu'azu akwai mu'awiz akwai aufu to dukkansu ana jingina su zuwa gare ta ne sai ka ji an ce mu'azu ibnu afara'a mu'awiz ibnu afara'a aufu ibnu afara'a sunan mahaifinsu alharisu amma ba a jingina su zuwa gare shi kuma wannan ya halatta ba ya haramun ba ne amma dai al'asulu to a jingina rawi ko mutum ga babansa eh amma za a iya jingina shi ga mahaifiyarsa tunda ita ma tana da haƙƙi a kai shi wasu ma na ganin ma ita ce gaba eh duk da dai ba haka ba ne mahaifi ya fi girman haƙƙi fiye da ita mahaifiya shi ne zance mafi inganci wabini buhainatin hakanan akwai ɗan buhaina sunansa abdullahi buhaina ɗin mahaifiyarsa ce sunan babansa maliku madada a ce abdullahi ibn malik sai ka ji an ce abdullahi ibn buhaina kuma duk sahabbai ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi inkari ba kaga yana nuna maka halacci kenan to haka nan bani baida'a misali na uku akwai 'ya'yan baida'u baida'u din sunan mace ne ita ma tana da 'ya'ya kusan guda biyu akwai sahalu da suhailu to sai ka ji an ce sahalu ibnu baida'a suhailu ibnu baida'a ba ambaton mahaifinsu wahab sunan mahaifinsu wahabu amma ba a batarsa eh to su eh a ba ka bari ya danganta dai ya danganta dai daga kila abin da ya fara fitowa ga mutane eh kila in mahaifi an ka fara sani to kaga sai a karkata zuwa ga wannan akwai wannan tunda wasu za ka samu iyayen nasu ma sun rasu tun suna ƙanana saboda haka sun taso ba a ma san iyayen nasu maza ba amma matan an ka sani e to wannan yana cikin dalilan da zai sa a sabu haka e yana daga ciki
sannan kuma wani mara al'adance mutane na jingina gidan mutum ga mata na'am wani ana jingina gidaje ga mata al'adance
to a nan ba gida ake magana ba ana maganan nan a jingina mutum ga mace ba wai gida ba wannan aiko a musulunci haka yake ko al'aya ma ai ta tabbatar ai ko ba haka ba to ka gani to wannan shine la tukhrijuhunna wala yakhrujuna eh to ai a musulunci da ma gidanka gidan matanka ne ba naka bane eh shi ne tsarin musulunci to ba wadda ake magana ba na ana maganar ka haifi ɗa kai ka haife shi ka sa shi makaranta madadin ka kira shi da sunan ka sai ka kira shi da sunan mamasa shi ake magana mu ba mu da wannan al'ada nan amma dai kuma ya halatta ba wai haram bane in kaga wani yayi kaka zarge shi eh eh sai ka yi mai rijista da wannan eh ba ba komai eh sai ka gani eh eh to ana ya dan baka ba gashi yanzu karatu ya kawo kai ba eh to ai dama kaida an ga cimma karatu sai a dan baka za a iya gwadawa ai kaga in ka samu ya'ya koda biyan ne sai ka bata biyu eh sai a raba ta ba da son rafsu ne za a yi ba kawai sai dai ya taso ya ga ana yi ne sanda zai yi aibe ma za ka yi aibe ma da wayo to gaga shi ba ta tashi ake ba eh to wannan shi ne wabani hamamatin aka akwai dan hamama eh shi ne ladanin manzon Allah Belalu. Duk da shi kowanne ana ambata, wani zubin ambaci sunan mahaifinsa, wani zubin ambaci sunan mahaifiyarsa. Wani bin a ce Belalu ibn Rabahin, wani zubin a ce Belalu ibn Hamama. Shi ya samu biyun duka. Ya samu biyun gaba ɗaya, ƙwarai da gaske. To wajaddin wani lokaci kuma akan jingina rawi ga kakansa sai a ƙetare mahaifin. Sai a ɗauke shi a kai can ga kakansa sai ka ɗauka ma kakan nasa shi ya baban shi ya haife shi. Dawa ba haka ba ne. Ina misali ka abi ubaidatin kama abi ubaida sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama. Kaga ainihin sifarsa ta zo ibnul jarrahi. to aljarrahu da ai ba babansa ba ne kakansa ne shi sunan babansa abdullahi shi ne sunan babansa amma kuma ya shahara da ibnul jarrah haka za ka yi ta gani a littattafai Eh, sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to shine yace jarrahan subi in subi ka jingina shi ga jarraha wanda jarrahu din kakarsa ne eh wa bune yazida akwai ɗan yazidu shi ma wanda ake kira da majma'u shi ma sunan rawi ne majma'u da shi kuma ya shahara da ibnu jariya ibnu yawwa ibnu jariya to haka ake danganta shi zuwa ga ita jariya ɗin amma sunan babansa yazidu Eh, sunan babansa yazidu jariya ɗin ba mahaifinsa ba ne wa ahmadu bin hambalin haka da shahararren malamin nan ahmad kaga ya shahara da ibnu hambal to ai hambal kakansa ne eh shi sunan babansa muhammad ahmad ibnu muhammad Mm, amma sai hambal ɗin ya kwaci to za ka yi ta ganin irin wannan misali kamar ibnu malik ibnu malik za ka ji ana cewa dan malik mai alfiya mai lamiya to ai malik din ba mahaifinsa ba ne sunan mahaifinsa abdullahi muhammad ibnu abdullahi to amma sai ya shahara da muhammad ibnu malik Mm. to don akwai wannan shi ma a iya jingina mutum zuwa ga kakansa shi ma wannan ba laifi ba ne ba laifi ba ne to wannan shi ne hatta ma hadisin da ya zo cewa wanda ya jingina ga wani mahaifinsa ya zo da wa'idi to kaga ana nufin ne ai in ka yi haka a matsayin ka barranta da mahaifin naka Mm. shi ne ake nufi shi hadisi yake magana yawa ka ka kyamaci irin dai ba ka son a ce wane ne mahaifinka sai ka canza ka ɗauko wani wanda kake ganin za ka yi samun sharaf da ɗaukaka in ka jingina gare shi to shi hadisi ke magana amma da an jingina ka ga ƙanin mahaifinka ko wan mahaifinka ko kakanka annan duk ba laifi Eh, don littarif don a gane ka ko an jingina mace zuwa ga mahaifinta littarif don a gane ta wannan duk ba laifi Eh, hadisi bai bai yi magana a kai ba shi yana magana ne kan wannan wanda zai kyamaci mahaifinsa tunda kaga ba zaɓin ka bane hukunci ne na Allah to yanzu kamar kana fushi ne da abin da Allah ya tsara eh don me za a ce wai wani shine mahaifinka to kaga da Allah kake faɗa da ƙaddararsa kake yaƙa ba ba gaba eh su waɗanda ba su fahimci hadisan ba kaga sai su yi ta jefa shi inda sun haga dama ta yi ba haka ba aka yi ta sa wasu suka yi ta canza sunayensu Eh, ta ji wa'azi subhanallah ta ji wani karkataccen malami aka yi ta wahalar da kai subhanallah an yi ta wannan shirme ai Eh, an yi ta yi wallahi wala ka dubba dubba haka bane rashin fahimta ne mm? Mm, to ai ba su fahimci ayar ba ne eh ita aya ai tana magana ne akan attabanni shine sababin dalilin da ayar ta sauka ko ba haka ba wanda da kamin saukar ta annabi sallallahu alaihi sallama kaga yayi tabannin zaidu to wannan duka hukunci ne wanda jahiliya suka taso suna yi akai to daga baya da musulunci ya zo sai aka ce kowa a kira shi da sunan mahaifinsa eh, don kada wasu su ɗauka cewa shi zaidu ɗin ɗa ne ga shi annabi muhammad sallallahu alaihi sallama alhali kuma ba ɗansa ba ne tabanninsa ne ya yi saboda ya taso a wurinsa to shi aya ke magana ai to wannan kuma ai ba ta banni ba ne intisab ake kiransa Eh, kawai an jingina gare shi ne littarifi ko don wani dalili Eh, ba don kyama ga shi wancan da ya haife ka ba Eh, shi ake magana shi ake magana na tunda yanzu in kace ga wannan aya to ai kaga shi wanda an ka jingina shi ga mahaifiyarsa fa tunda ud'uhum li abaihim aka ce ba a ce li ummahatihim ba mm to ka gani kace kamar irin mace ita kuma Mm.
wani da sunan mijin ta zama kuma mahaifinta shi ma zai da illa.
eh shi na mun duk na yi wannan magana ne me ya illarsa ba ya da wani abu ai Wacce aya a bata ɗaya wurin ta bannin.
na'am Nake waccan ayar da eh ai kai ba tabanninta kai yau ko kai tabanninta ne eh alaka ce ta hada ku wadda ta sa ana jingina ka kamar yadda za a ce matar wani ko ta rubuta hakan ko bata rubuta ba dai za a jingina ta zuwa gare ka to shi ma in ka ce za ka ɗauko ayan ai shi ma ya shiga cikin mihid da shi ta ai shi irin wannan ne kawai saboda haka in an ce misali an ka ambaci sunan mace misali aka ce wance aka ambaci sunan mijinta ba wai ana nufin mahaifinta ba ba shi ake nufi ba Mm, ba shi ake nufi ba ana nufin mijinta intisabi ne na zaujiya ko ba haka ba to ita kuma aya da hadisai duka suna magana ne a matsayin kai ka canza mahaifi ba ka son wancan wannan kake so ita tana jan haka a ranta in ka sake ta ina ta yi na uwan.
to kaga kai ba ubanta ba eh to wannan ba ya da wani laifi gaskiya eh sai in an yi da waccan manuha ne to shine za a ce a canza shine za a ce a canza eh kare da gaske Mm?
Ai, ta gyare-gyare yanzu ka- Mm. an kai ta wahalar da mutane to ai rashin fahimtar nusus ne eh sai a sai a zuwa abin nan ba a tsaya a kalli sabab da makasudin nassi eh rashin sanin usulul fiqhi da kuma sanin dalilan da ya sama a- za a faɗi kaza ko kaza da sauransu to shi yake bayuwa zuwa ga wannan Eh, shi yake bayuwa zuwa ga wannan Eh, amma ai ko a rubuce a littattafan malamai ai ba za ka samu wannan ba. to hayaki ne kawai na kai Eh, duk inda za ka gani sai dai malamai su kawo waccan illar in za a yi ne saboda wancan illan to shine sai a ce a daina Eh, saboda ita ce musulunci ya hana shi mahaifi duk yadda yake to kai haƙuri da shi eh, ko da kaskantacce ne kai daga baya ka zama wani abu to kada ka je kada ka yi kyankyamin don me ake shi?
wai jingina ka zuwa gare shi shi musulunci ya hana ina fatar an gane su kuma wannan duka in ka duba babu wannan babu a to sadda za ka neme ta ina ka neme ta kaga hannun ubanta to kaga bata kyamaci uban data ba eh to shi dama da'iman ku rike wata ka'ida alhukumu ya duru ma illatihi wujudan wa adama eh ko yaushe hukunci yana tafiya ne tare da illar hukunci in aka rasa illa ba hukunci kamar yadda an samu illa ba hukunci ko ba hukunci to wannan shine mm na'am Da kake kamar yadda in an samu illa mm ba hukunci.
eh ba hukunci a ce ga illa amma ba ta tare da hukunci to ina hukunci ai na faɗa ya ce wa jariya haka kuma nisba tana gudana illa tabanni zuwa ga tabanni shi ma shi dai wannan da muke magana a jingina mutum kawai zuwa ga wani sakamakon ka tashi a hannun mutum ya rene ka sai a jingina ka gare shi kila mai gidanka ne kila dan uwan mahaifinka ne to duk akwai wannan shine kantimal miqdadi kamar jinginuwar almiqdadu eh li aswada zaka ji ana cewa almiqdadu ibnul aswadi ko to ai al-aswad din ba mahaifinsa ba su ma da alaka ajanabi ne gare shi sunan babansa amru ibnu salaba shi ya haife shi kuma kaga shi sahabi ne Eh, kuma manzo Allah bai ce ya canza ba Eh, saboda ba ya bar amru din ne dan bai sa amru ba yanzu al-aswad yake so ko ba haka ba shi ne ya ce wahawa shi almikidadu ɗin nan ibnu amri ɗa ne ga amru shi ya haife shi ba wai wancan al'aswar da kake gani a littattafai ba alkindi kuma ne masa nisba ga alkindi Eh, to dalilin da yasa aka jingina shi ga al'aswad saboda al'aswad ɗin ya rene shi tun yana ƙarami abin gane da kuke magana yaro ya tashi hannun wani a ba maka ne wannan ya ajanabi ne kawai mai gidansa ko kuma dai wanda da ya ga cewa zai iya taimakonsa sai a inga jingina shi zuwa ga wannan yadda ya sa shi makaranta sai ya sa shi da sunan mai wannan duk ba laifi da gashi gashi rubuce to kaga shi ke nuna maka waɗancan nusus ba ba a fahimce su ba ne eh ana ba su ma'ana ce wadda ba ba haka take ba Allah ya ba mu ikon fahimta eh shi karatu ka tsaya kai karatu zafi sai ka zauna lafiya mm ko ka fada rami kai ta haramta abinda Allah bai haramta ba ko kai ta halatta abinda Allah bai halatta ba ta wannan shi ne an yi ta wahalar da mutu ko kwanan baya na haɗu da wani shi ma matar shi ta taso shi gaba tana amfani da sunan shi a matsayin mijinta to kuma ta ji wa'azi kuma ta yi abubuwa na banki da sauransu duka da sunan shi saboda haka wancan malam ya ce mata duk sai ta canza na gan shi baki bibi wahala kawai yake da ta yi wallahi to kullum na ga ina biyuwa sai in gaishe duk ce malam mina na haka banki kullum ce wallahi malam kaji kaji ce to ai ba haka karatu yake ba ya ce a batun da kun raga kun fara kawai a kyale ta tun da an fara gyare-gyaren a kyale ta kawai a ƙarasa wahalat kira ta na wurin nan dai ni mata bayani ni ce malamin nan ba karatu ya gaya miki ba ga yadda abu yake to dai kira ma na taɓa karantar da ita ce to ita wallahi ga abin da malam wani ya ce musu ni ce ba haka ba ne ga yadda karatun yake mu ma mun taso mun ji ana faɗa ta ce to ya za a yi a tun da kin fara yanzu a ci gaba da gyara tun da an raga an fara wahalat da ba a fara ba ne to shi kenan wallahi malam ya ce mi ya sha wahala wallahi in ga kashin kuɗi kullum ga eh ka abin da eh ta je wa'azi a islamiyya an ce mata mai wanda ka yi haka dan wuta ne Allah ya mala ina gaira abi ƙwarai da gaske sosai kuwa to wannan nususu na an ka abin da eh sai ya fassara abin da zahiri sai ya ɗauka cewa haka abin yake to ai shine matsala kaga an koma kala kato kenan Eh, duk rashin zurfafa ne a ilimi gaskiya da rashin tattaro abuwa na matsala da shi yake haifar da wannan da kuma rashin samun malami wanda zai ma bayani ga yadda karatu yake tun farko to shi tun da galibi irin wannan ko dai sun ji a wa'azi ko sun bude irin su riyadu salihin sun gani to shi kenan sai su abin nan Eh, sai- sai a aza a ta abin nan sai a ce mala Mm.
za ta mala irin suna ajahilul ulama
na'am ta ce irin suna ajahilul ulama can farkon karatun jahilul ulama'i ulama eh su ne tunda su tunda suna gaban jahilai to kaga malamai ne a wurin jahilan eh in kuma suka je gaban malamai to kuma jahilai ne eh ulama uljuhali eh juhala ulama Mm, to haka suke su sun kafi yawa to an ce a tsaya a yi karatu sai a ce ai an raina mutane ai an yi karatun ai kaza kaza kaza ko ba ba ba abin da aka yi da a ce ma dan abin da aka tsintsinta ma an fahimce shi to da dan sauki ma to wanda an kai ma ba a gane ba sannan wanda ba a sanin ba kuma shi ya fi yawa ninkin ba ninkin da abin da aka samu kaɗan ne ne to da Allah ya sa an itikanin shi an fahimce shi daidai to kaga da ɗan dama-dama to sai za abin da aka sani ɗin bai da yawa kuma ba a gane shi ba wanda ma ba a sanin ba kuma shi ya fi wancan yawa ninkin ba ninkin haka dole fitina ta yawa dole fitina ta yawa kuma a ce dole sai an karantar da mutane eh tun da ka buɗe makaranta ka tara mata kaga dole ka dinga yi musu fatawa dole za su dinga zo maka da matsaloli irin wa'annan to ka gani kuma kai ka san ba malami ba ne to kaga tun nan dole a samu matsala sai kana ta ba su fatawoyi kana haɗa su rigima da mazajensu Eh, kuma abin da an bincika ba haka abin yake ba so wani ƙarshe ma ya kai ga ma mutuwan aure a dalilin fatawanka za a iya samu Eh, in ta game da ɗan kai ya ce za a shi da iyawa ai kaga ba za a yi za a yi a sosai ma sosai kuwa tunda kasan su suna da karkata da yadda game da abin da malaminsu ya faɗa su mata suna da wannan shi yasa in suka samu malami na Allah mai ilimi to za a ɗan gyara wasu matsaloli saboda gwargwado duk abin da malami ya faɗa musu za ka ga eh sai dai can su ɗan kauce to amma in sun tuna da malam ya faɗa kuma sai kaga sun dawo to kuma mafi yawan masu karantar da su kuma ba malamai ba ne ai ba su ba kai ɗalibai ba Sai Allah ya zabu dace sai lamiya ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله